ويلعنهم اللائمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرة فاجعلني بها في دائرة عنايتك ونفعت رسل ترفعني بها إلى سماء حفظك ورعايتك واربط نور تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعداء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake taruwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu yau juma'a biyar ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da sha biyar ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da hudu a wannan zawiya a wannan gari namu na Kafansha. Allah subhanahu wata'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai. An ya ja mana aya ta 159 inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim Allah subhanahu wata'ala yake cewa innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun ma'ana Allah subhanahu wata'ala yake cewa sanin dai wayannan wanda suke koyi abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya saukar a cikin littafan da suka gabata a taura ko injila ko zabura min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab bayan Allah subhanahu wata'ala yayi bayanin haka ya bayyana zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama filla filla a cikin alƙaskin littafan nasu shine ma'ana min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhumullah Allah subhanahu wata'ala ya ce wayannan su ne wanda Allah subhanahu wata'ala yake la'antar su su ma rasa abin da za su koye a cikin littattafan nasu sai abin da yake da alaka da siffa na annabin karshe katimin rusul shi za su koye masoyin Allah kuma Allah ya ce to ulaika la'an ulaika la'anuhumullah wayannan mutanen su ne wanda Allah subhanahu wata'ala yake la'antar su yake tsine musu wa yal'anuhumullah inun kuma masu tsinuwa suke ƙara tsine musu idan mai sauraro na tare da mu jiya Allah subhanahu wataala ya bamu dama da iko inda muka karatu akan wannan ayan muka fara fassarawa lokaci ya riske mu har ma muka shiga ɗayan aya ta gaba wanda Allah subhanahu wataala ya ce illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim wanda an muka faɗa cewa wa'annan ayoyin guda biyu a jere suke mutum ne wanda da ya san gaskiya sai ya ɓoye gaskiya sakamakon gudun wani abu wanda zai iya rasawa a rayuwar duniya ba mamaki idan ya fito ya ce idan ya fito ya ce abu kaza kaza ne a wannan lokacin zai samu tawaye zai samu bore ko kuma zai rasa cefane a gidansa ko sai ya ki faɗa ko kuma yana neman wani maiko yana neman wani abin duniya ya sa a wancan lokacin ya ki faɗa ba wai dan bai sani ba yana sane in ka lura abin da ya faru da wayannan yahudawan kenan sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farin sani shine Allah subhanahu wataala yake cewa alladina ya alladina alladina innal ladina yatlaki ta'am yace ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da yanda suka san ƴaƴansu na cikin su fiye da yadda suka san ‘ya'yansu na cikinsu har wani malamin tafsiri ke cewa ya za a ce ka san wani fiye da yadda ka san yaronka na cikinka sai ka ce ai akwai wani lokaci wanda yaron da ka haifa ba ka rayuwa tare da shi zai yi kai mazaunin garin kafancen ne iyalinka da komai naka suna nan garin kafancen amma yanzu aiki ya ɗauke ka ya kai ka abuja wannan yaron naka ba lalai bane ka sanya yayin rayu ko zai ni zai yi ni mutumin Kaduna ne iyali na da komai nawa yana Kaduna amma na zo na rayu yanzu a garin Kafancan har ban san wani abu da cikin abin da ke da alaka da yaro na ba yanzu amma shi wannan annabin sun karanta tun kafin haihuwansa a littafin in ya zo ga garin da za a haife shi ga siffan garin ga siffofinsa ga tambarin annabta a bayansa ga yaren da zai rika yi sai kuma bayan bayan haka ma sun kasance suna mata wasuli da shi suna kamun kaba su ce ya Allah albarkacin wannan annabin da zaka turo a ƙarshen zamani Allah ka ba mu nasara kan abokanan gabanmu kuma sai Allah ya ba su bayan annabin Allah ya bayyana shi sai kuma suka sha ba shi bane Allah ya ce wanda suka san annabin nan fiye da yadda suka san yaran da suka haifa su ɓoye wannan siffar to tun da sun yi haka ula'ika ya la'anumullah Allah ya la'ance su wayar anuhumul la'inun masu la'anta masu la'ance su har muka kawo kissa muka ce bayan da muka karanta wannan ayan ta gaba illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim ma'anar ayan ta ce sai dai waɗanda suka tuba wa aslahu suka bayyi suka gyara barnan da suka yi a baya wa bayyanu suka bayyana wa mutane gaskiyar zance faulaika atubu alaihim Allah yake to wayannan sune wanda Allah subhanahu wataala zai karba tuban su har a wannan gaban muka kawo kissan wani malami a Najeriya wanda muka ce bayan ya shahara ya samu popularity ya fito karare ya gaya wa duniya cewa abin nan da ya faɗa a baya na cewa rike tarbi kuskure ne yanzu dai kan binciken shi ya tabbatar mana cewa rike tarbi ba kuskure ba ne daidai ne kowa ya rike har muka faɗa sunan shi je muka ce ai fantami ne shi ya faɗa kowa kuma ya ga audio din kowa ya ji audio wasu sun ga video din muka ce ba karamin rahama bane Allah zai taba zuciyar babban malami irin wannan wanda criticism suka da kushe zai same shi bayan ya fito ya faɗa wannan gaskiya amma duka yi watsi da wannan ya ce wa duniya cewa a duka wannan carbin da da muke cewa ya samu asali daga yan yahudu yan budaizi masu indi addinin indiyancin nan masu bautan saniya su wane ne ai da haka suke cewa ya samu asali ne daga nan saboda haka mutane kan su ƙara rike carbi duk ya ce ba zai damu da wannan ba ya ce a carbi yana da asali a cikin addinin musulunci saboda haka kowa ya rike ya faɗa ya ce sai dai har yanzu yana nan da wannan fahimtar na cewa yi da hannu ba ladan shi ya fi rikewa da tarbi ya faɗa wannan abin ai abin a yaba masa ne wannan muka kawo kisan malami na biyu a najeriya wanda shi ma bayan tafiya ta yi tafiya yanzu ya koma da baya ya ce abin nan da muka faɗa a baya kuskure ne na cewa ɗaura laya ko riƙe laya haramun ne wannan shine malam daurawa kuma na gaya mutane ina sauraron karatunsu daurawa ya fito karar ya ce abinda muka faɗa a bayan nan cewa rike laya haramun ne yanzu ya kan kuskure da shan rubutu abinda ke faruwa ya ce farkon zuwan izala shine ta yi ruwan goro ko ya ce cewa sai kudin goro ta ce duka ka za haramun ne kawai amma daga baya tun da ana son a yi gyara ne to za a fara bambancewa sai a ce duk layar da aka yi amfani da sunan Allah to ya halatta a daura ta rubutun da aka rubuta sunan Allah da makamancin ko ayar Qur'ani ya halatta a sha makamancin wannan yace duka yanzu za a amfani da su wanda jiya na faɗa na ce bayan an riga an kai mutane zuwa ga halaka a da kariya wanda mutum zai iya nema Allah subhanahu wataala ya kare shi duk aka sa mutane suka kona har na faɗa na ce ‘yan uwanmu filani, ko ‘yan uwanmu filani wanda da ba a isa a je garkensu ba, da ka zo sai ga wurin ya zama ruwa. Duka saboda suna neman su shiga aljanna duka wannan tsaron duk suka kona, yanzu sai dai a je a tattara musu garke fiye da shanu dubu a kwashe, a kuma kakkashe musu yara, a kakkashe musu mata, a kona birnin, a kona bukokin nasu. sannan sai daga bayan za a zo a ce an yi kuskure ne a bayan za a yi amfani da laya an yi mawayannan mutanen adalci tsakani da Allah to amma jiyan kuma na faɗa duk da haka abin a jinjina wa daurawa ne da ya fito ya iya faɗan gaskiya cewa abin da suka faɗa a baya cewa abin da aka faɗa a baya kuskure ne kai malam ka cika zabi kai malam ya cika zabi malam an gane wannan ko abin a yaba maka ne tilla ka iya dawowa ka faɗa abin da ka faɗa a baya cewa kuskure ne ba kankanin rahama ba ne to wannan ya yi aiki da ayan Allah ne da ya ce innal ladina tabu wa aslahu wa fayyadu aka yi ma mutane bayani cewa la ya fa zaka daura kayanka an gane wannan zaka daura amma laya da ta zamanto ba su kulle bane ba sunan aljanu ba ko kashin zaki ko kashin ko hauren giwa ko wani a'a in dai ayan Allah ne malam daurawa yace a daura wanda dama tintina shi ne maganar da malaman mu suke kai an gane wannan Allah subhanahu wataala ya yafe mana illal ladina tabu wa aslahu wa bayyinu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim almajiru wato wannan yana nuna wa kenan algafa ta malam na'am cewa a tsari na addinin musulunci na'am
akan yi ilimi ne kafin aiki akan yi ilimi ne kafin a furta cewa abu kaza halal ne abu kaza haram ne to su waɗannan ya nuna cewa a farkon fitowarsu gaba ɗayansu wato ba su yi karatun ba sai suka hau kujera na karatu na malamai suka gama kai mutane rami na wuta aka mutuna to sai bayan an gaba kai mutane rami na wuta wasu sun mutu wasu sun yi kaza sannan daga baya kuma yanzu aka zo ana cewa ai daidai ne ai kaza ba daidai ne ba abin da muka faɗa kuskure ne wannan ya nuna cewa mutum wanda za a kira shi malami yayi hankali kafin ya furta cewa abu kaza haramun ne ko abu kaza ba kyau ya tabbatar da cewa ya karantu tukun kafin ya wannan magana wannan haka ake nufi haka masallawa wato maulana ban tona shiga cikin irin wayannan matsalolin ba saboda yanzu abin da duniya ta karkata kai shine yaya za a yi a haɗo kan al'umma musulmai a tafi tare a tsira tare ake cewa ko a gudu tare a tsira tare wato abin da ya faru maulana da shi ne duniya ana cikin zaman lafiya da fahimta na addini sai wasu bayan Allah suka bayyana suke nuna cewa duk abin da magabata suka rayu a kai kuskure su yanzu sun zo da sabon fahimta to daga nan sai aka fara yin rubuce-rubuce wanda take akan wannan sabuwar fahimtar da ake so a ɗaura duniya a kanta aka kashe kuɗi wurin sponsorin ɗin wannan littattafan wayannan littattafan bayan an rubuta su sai aka rika yada su a duniya aka rika raba su kyauta wa'inda suka je saudiya sai a baka littafi fiye da ɗari a ce maka kyauta ne wannan sai ka dawo nan gida najeriya ko ka dawo ghana ko ka sai ka zauna ka karanta sai kuma ka yi ta karantar da mutane ba tare da ka karanto wa'incan sauran littafan da yake su ne tun asali ake amfani da su shine abin da ya faru to saboda haka tunda wa'annan bayan Allah wa'annan littattafan suka ka karanta sai ya zamanto sun ɗauki wannan fahimta sarki yarima na saudiya yanzu ko mai jiran gado ake cewa salman ai ya faɗa ya ce dama wasu ne can suka kawo mana wannan fahimtar yanzu kuma idan mu ya waye za mu kora wannan fahimtar a saudiya saboda haka sai suka fara ɗaukowa turba na gyara waɗannan kurakuran da aka ɗaura su da akai akai da gaske cewa duk wanda ya maulidi dan wuta ne dan kaza ya ce a soke wannan ga abin da duniyar musulunci take kai maulidi ba haramun bane saboda haka za a fara yin maulidi rasmiyan a kusan saudiya a gwamnatance a saudiya abubuwan da aka hana mutane saboda karfin mulki da fawa aka zo aka ce to yanzu za a daina za a bar mutane su ibadar su da fahimtar su akan fahimtar malaman su da magabatan su matsala na tawassuli da aka yi ta kafirta mutane aka yi ta wannan duk sai aka dawo sai ya zamanto yanzu sauki-sauki ya ɗauki fahimta a katsaki wa ka zalika da an nakun ummatan wasa'en sai ce kan wannan wasiyyar za a dawo yanzu ba abin da shi da kansa ya faɗa ba ya ce ba wahabiya wahabizim ba ya ce ba wannan za mu tafi a kai ba ya ce wasu ne suka kawo mana saboda haka za a yi ban kwana da ita to bis akan wannan sai ya zamanto da yawa daga cikin ɗaliban da aka yayi daga wannan ƙasa na saudiya ko ko mabiyansu da suke nan Najeriya ko wasu kasashe sai su ma suka fara canza wannan trend din wannan fahimtar nasu sai suka fara dawowa fahimta na tsaka-tsaki shine abin da ya faru mutane da yawa aka fara bankwana da wancan extremism din da ake yi ko ya ke cewa sauran ra'ayi din nan haka haka na kafirta juna da bid'antar da juna sai aka fara saukowa haka in ba haka ba abin da zai baka mamaki shine babban kujeran da ake ji da ita a Najeriya na bangaren izala ya fito ya ce ma duniya yanzu ana son a haɗa kai da izala da ɗariƙa da shi'a Dr. Abubakar Muhammad Gumi kai ka san ba karamin abu bane wannan me ya faru to wancan fahimtar na kafirta mutane da a kakkashe mutane da rarraba kawunan mutane yanzu an yi bankwana da shi ana san a cire shi an gane kuskure ne an gano wannan abin ko ana san a yi bankwana da shi yaya duniya za ta tafi ta haɗa kan al'umma musulmai wanda ma sai mu abinda malaman mu suke tafiya kenan a kai ya za a haɗa kan mutane a tafi tare ba za ka taɓa jin wani ɗan ɗariƙa ya zo yana cewa wani ɗan kafiri ne wani ɗan wuta ne wani a a a sai da abu yayi yawa ne shi ne su ma suka fara mai da martani sai a ce wani yana wuta wani kaza ko ba haka shi ne makamancin shi ne ran fi'il ne ya kawo ɗan ɗariƙa suka fara cewa su ma wani yana wuta amma da ba asali ba haka bane an gane wannan Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana saboda haka yanzu abin da ake kira na duniya gaba daya duniya gaba daya ba wai Najeriya ba shine a tafi a hada kan al'umma musulmai bisa wannan fadan Allah subhanahu wataala da yake cewa wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ba wai babu sabani na fahimta a furu'a ba akwai sabani na furu'a cewa daidai wuri kaza ne za a yanke hannu ko ko in mutum ya sha giya bulala kaza ne za a yi masa akwai wannan sabanin amma babban abin da ya hada musulmai to ya fi yawa akan abin da ya raba su dukkanin wannan abin da kake ganin ya raba mutane bai wuce kan nafilfili ba bai wuce kan nafilfili ba amma duk abin da yake wajibi ne a musulunci duka musulmai akan shi suke ka taba ganin wani musulmi ya ce Allah ba ɗaya bane babu wani musulmi wanda zai ce maka Allah ba ɗaya bane shi a fahimta musulmi Allah ɗaya ne me yasa saboda Allah subhanahu wataala ya ce qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahun wahid saboda ka fahimta musulmai ne na san abin da yazo zuciyanka yanzu shine akwai wasu yan hakika ko ba haka ba zaka ce akwai wasu yan hakika manyan masu fada a ji a dariƙa sun ce yan hakika ba yan dariƙa bane yan hakika ba yan dariƙa bane ko idan wanda ake riko da shi din ake bin tafarkin nasa shau Ahmad Tijani zai ce idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i fama wafaqa fa'uduhu wa ma khalafa fatruku ai an gama magana shau Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu da kansa fa yake faɗa lokacin da aka tambaye shi aka ce ayukzabu alayka shin za a iya maka ƙarya kuwa baka faɗi abu ba wasu su kirkiro magana su jingina su ce ka faɗa cewa matajani ya yi shiru ya ce ƙwarai kuwa me yasa ya yi shiru sannan ya ce ƙwarai saboda malami ne sai ya yi tunani shi fa jikan manzan Allah ne idan kakan nasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wasu za su kirkiro ƙarya su jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ina kuma ga jika ko shine hadisin da kake ji ana cewa ai hadisi maudu'i hadisi maudu'i shine abin da kuke kira turanci fabricated hadith a kirkiro ƙarya a jingina wa manzon Allah to idan za a kirkiro ƙarya a jingina wa manzon Allah ya kuma jika ai shine ma mai sauki a kirkiro ƙarya a jingina masa sai ya ce kwarai za a iya min ƙarya a jingina ta a ce ni na faɗa sai aka ce to shewa matijaniya za a gane cewa wannan maganan kai ka faɗa ko ba kai ka faɗa ba sai ce idza sami'tum anni shay'an idan kuka ji an ce na ce abu idan kuka ji an ce na ce abu ni na faɗa abu fazinuhu bi mizani shari'i ku auna shi da ma'auni na shari'ar musulunci qur'ani da hadisi da ijma'i qiyasi istishab sajid zara'i shar'u man qablana istishab makamacin wayannan mizani na shari'a ma'aune ne guda 18 wasu malamai suka ce guda 19 imamu qarafi ya kawo su guda 22 a cikin littafin sa ban kuskure ba yace sai ka auna su a wannan har sai ma an shiga urfa har urf al'adan ku yaya ake yi yace sai an auna su a wannan ma'aunan guda goma sha tara ko guda ashirin da wani abu kamar yadda imamu karafi ya kawo a cikin littafin nasa sai an auna idan ba su hau wannan ma'aunin ba shawa mata jari ce ba ni na faɗa ba ƙarya aka mutu ku yi watsi da shi tsakani da Allah ana ma shawa mata jari wannan adalcin idan aka ce an ce ya ce kaza a auna shi da wannan ma'aunin a jawahirul ma'ayin da kake ganin wasu na cewa sun ɗauko sun karanta a cikin shi shehu Ahmad Tijjani kuma ya faɗa wannan ana masa wannan adalcin idan mutum yana jinyina kansa zuwa ga shehul Islam wa sa'arul anam Maulana Alhaji Ibrahim Niyaz radiyallahu ta'ala anhu kana cewa kai masoyin shehu Ibrahim ne shehu Ibrahim littafin sa na farko abin da ya fara magana kenan akai littafin da ya wallafa sa yana cikin shekara 20 ko da ake kiransa suna ruhul adam wanda muke karantawa masallacin malam yake cewa Shehu Ibrahim ba yake cewa nasihatun minni ila ikhwani fastamsiku dariqat tijani dariqat mahad fadlin wa ridwani ussisa bis sunnati wal furqani da ruwaya wal qur'ani Shehu Ibrahim yace nasihatun minni ila ikhwani yana dan shekara 20 ba ya ce nasiha ka girme su ma kenan lokacin ya ce nasiha ta zuwa ga ‘yan uwana su waye ‘yan uwan shehu ibrahim musulmai nasihatun minni ila ikhwani nasiha ta zuwa ga ‘yan uwana musulmai menene wannan nasihan naka shehu ibrahim ya ce faltamsiku ɗariƙata tijani ku yi riko da ɗariƙan nan na shehu ahmad tijani kamar za ka ce, Shehu Ibrahim, me yasa ka ce, a yi riko da ɗariƙan Shehu Ahmad Tijani, sai ya ce, ɗariƙatu Mahadi Fadlin war Ridwani, ɗariƙa ce ta samun tsantsan lada da falala. Ɗariƙatu Mahadi Fadlin war Ridwani, da kuma neman yardan Allah maɗaukakin sarki. Ussisa, Ussisa, bisunnati wal furqani an gina ta dariƙa shehu ahmad tijani an gina ta ne akan ayoyi na alqur'ani an gina ta ne a hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kaman shehu ibrahim yana maka ishara akan cewa ni ma duk abin da kuka ji an ce na ce to fa yana da madogara da alqur'ani ko hadisi idan ka duba ka ga baka samu ba to na ɗaya zai yi ilimin ka bai kai bane ka gani ko na biyu zai yi kuma ba shi ya faɗa ba wasu ne suka kirkiro ƙarya shi ma aka jingina masa an gane wannan ko ai akwai ƙarerraki da yawa da aka rika kirkirowa aka rika jinginawa shehu ibrahim din har yanzu masu kirkiro ƙarya suna faɗa akan shehu ibrahim ba su mutu ba suna nan suna kirkirowa an gane wannan ko masu kirkiro karya suna jingina ta akan shewa Ahmad Tijani ai har yanzu suna nan suna kirkirowa kamar yadda har yanzu ba a daina kirkiro karya ba ana jingina ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya yafe mu Allah subhanahu wataala ya yafe mu to wannan shine abin da ya faru za ka ce a yan dariƙar akwai wasu suna nan suna cewa ai Allah ba ɗaya bane komai Allah ne babban shehin ɗariƙa a wannan zamanin a Najeriya ko a Afirka gaba ɗaya, Maulan Mushau da Usman Bauchi radiyallahu ta'ala anhu an taɓa tambayan sa kan su waye ƴan hakika ne? ƴan ɗariƙa ne, ƴan tijjaniya ne ko ko ya ce ba ƴan ɗariƙa ba ne. Suna duk kama ji malam ya faɗa, ni ma na son na faɗa wannan ne. Shau ya ce ma ba ma musulmai ba ne. an gane wannan kwana shehu ya ce ba ma musulmai ba ne to amma mutulan muna son a tabi'a sai su yi ta abubuwa ka san zai yi watan hakika ya zai na kallo na sai ya ce kai ku ka dama to sai mu dan faɗi yadda zai dan samu soft landing an gane wannan ko sai a faɗa abin da zai samu soft landing ce a ba ma ɗan dariƙa ba domin in kana son ka gano ɗan hakikan nan ɗan dariƙa ne ko ba ɗan dariƙa ba ne ka kalla babban malamin garin ku da yake dan dariƙa a kowane gari kake wai irin wannan abin yake yi ina ai nan kafancan an yi manya-manyan malamai 'yan ɗariƙa ko na zo nan na tarar da wani babban malami ko babban liman ko da ya rasu don Allah haka yake yi tsakani da Allah haka yake yi to zai yi ka ce a kai baka kusa da liman baban ka ya ɗan ɗariƙa ne ko da kai kana izala yanzu in kai baka izala kakanka ai ɗan ɗariƙa ne ka tambaye babanka ya taso ya ga babanka yana shan giya yana cewa ruwa ne ya taso baban naka da shi baban shi dan dariƙa ne kai yanzu kana izala ka tambaye shi ya taso ya ga kakanku yana bin mata ina ina so ina aka samu mu ga mu juna gaskiya wannan wasu abani ko ababe ne ba na son na faɗa wannan amma ya zama dole malam ka dama da yau ba na son na faɗa amma zan faɗa abin da ke faruwa shine kwangila ce aka shigo da ita kan yaya za a yi a lalata musulunci sai aka raba aikin wayannan za su shiga cikin yan dariƙa wayannan za su shiga cikin yan izala wayannan za su shiga cikin kaza wayannan za su shiga cikin kaza na yan dariƙa ne gashi yanzu mun fara su ne yan hakika na yan izala su ne yan boko haram kwangila ce ya yi boko haram kai karba makanka wani biyu kwangila ce an sha ganin shi muhammad yusuf da wayan da yake manya-manya ne wa'anda ba musulmai ba haka ne ko ba haka ba duk wanda ya san kes din nan ya sani ba wani abu koyi koyi ba to kaga malam ne ya faɗa kai babba ne za ka iya faɗan wannan ba ruwana ne an sha ganin su an taɓa kama shi su suka je suka yi belin ɗinsa samtin goma ne ko wani ya su suka yi belin suka yi kaza su suke tsaya masa komai anya za a tsaya masa haka kawai sannan fa ka ce kai musulmi ne wannan mutumin zai ce Allahu akbar ka kama shi ka yanka shi zai ce la ilaha illallah ka kama shi ka yanka shi wannan fa baka bambantawa tsakanin dan dariƙa da dan izala kowa kashewa kake yi kace kuma musuluncin nan kake yi tsakani da Allah wannan ba kun gida bane to irin abubuwan da ya faru kenan wa'annan aka ba su aka yi ta sponsorin din su zaka ga wasu ga manya manyan malamai a gari har yanzu a gidan haya suke ko a gidan gado amma wannan gashi yau ya billa da wannan aqidan ta ta ta aha boko haram ko ɗayan aha ɗan hakika sai ka ga ya fi malamin garinku gida mai kyau mota mai kyau wani na ka samu wannan an gano yadda abin ya tafi a nan garin babu yan izala ne wayan da suke wancan tafiyan gidajen da suke ci irin na malaman izalan garin nan ne a nan garin babu malaman ɗarikan ne gidajen da yan boko haram ɗin suke ciki ko yan hakikan suke ciki iri ɗaya ne da malaman ɗarikan da suke ciki ka buɗe idanka an gane wannan ka bude idanka kwangila ne saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu kuma muna musu addu'a Allah subhanahu wata'ala ya taba zuciyarsu wayannan abubuwan da aka shigo da shi ake raba kan al'umma musulmai Allah subhanahu wata'ala ya kawo karshen shi muna gode ma Allah abin da yana ƙara samun sauki yana ƙara samun sauki da yawa daga cikin wasu 'yan hakikan sun fito sun fada a social media sun tuba sun bari wasu yan boko haram din sun fito karara sun fada sun tuba ma har gwamnati mata sakan ya musu ko an ɗauki nauyin wasu an koya musu sana'o'i makamacin wannan kenan abin yana ƙara yin ƙasa ƙasa sannan zan faɗi wani abu ko da bai kamata da faɗe shi ba su wayannan wanda suke cewa su ahlus sunnati wal jihad lid da'wati wal jihad ko ina cikin su kamar haka ne sun faɗa sun ce ga inda ba suka ɗauko wannan fahimtar a littafin malam wane da littafin malam wane kowa ya san wannan magana ba bane koyi littafai ne na su ibnu taymiya ibnu qayyim jawzi su wane ne haka duk a cikin wannan littafan suka ɗauko wa'en ibnu abdul wahab duk a cikin wayannan littafan suka ɗauko wannan sun faɗa da bakin su ba wai kazafi ko wani abin nan to shi ne nake magana a kai sai aka yi ta rubuta waɗannan littafan aka yada wa mutane su amma in ba haka ba kowa ya karanta littafin me yasa kai baka zama dan kisa din ba ko su kaga kenan littafin da ka karanta daban littafin da su suka karanta daban Allah subhanahu wataala ya yafe mana Amin.
Allah ya yafe mana ba ni so in faɗa wannan ba naga idan mutane yayi zuru zuru za a ce ana ta yi ma wasu hannunka mai sanda ba haka bane karatu ne ya biyo kai shi kuma ka'ida na karatu in baka faɗa gaskiya ba ka je gaban Allah Allah subhanahu wataala zai kama ka zai tambaye ka akai mun faɗa wannan ne bisa amana ba wai don cima wani fiska ba ko cima fahimtar wani fiska ba. ba haka bane an gane wannan Allah ya fi mana babban abin da Allah subhanahu wataala yake nufi da kai shine lokacin da ka karanto wani abu wanda yake da kuskure ne da kana kansa yanzu ka karanta ka gano cewa ashe abu kaza da na faɗa kuskure ne a baya ana son ka fito ka gyara bayan ka fito ka gyara kamar mutane bayani shine abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa yace ilal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim an gane wannan ko a aya ta gaba tunda mun ci lokaci sosai a aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين كفروا سنجي وإن متعلم دفكين إيماني دني الله وماتوا وهم كفار har suka mutu suka ƙi yin imani da ni wanda ya ƙi yin imani da Allah shine ake cewa kafirci menene kafirci shine budurcewa an gane wannan kalma ta alkufur a larabci tana ɗaukan ma'anoni guda uku ma'ana na farko ka ƙi yin imani da Allah ma'ana na biyu shine ka butulce wa ni'imar da Allah ya yi maka ma'ana na uku shine tana ɗaukan sunan manomi an san mai noma ko? alfalla to tana daukan alkufur kufur kuma yana daukan shi yana daukan cewa manomi ne wannan Allah subhanahu wataala ya faɗa wannan duka an riga an san su na manomi ne dai naga mutane suna da ce za a ya za a ce wa manomi kuma kafiri ko Allah subhanahu wataala ya ce Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ك... ك... ك... ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شرعه فآزره أها فاستغلل فاستوى على سوقه يعجب زراع ليجيز to wannan kalman ke an gane wannan ko Allah ya fi mana to kufur shine ka butulce wa ni'imar da Allah ya maka ko ka ƙi yin imani da Allah to waɗanda suka ƙi yin imani da Allah kaga san hada abu guda biyu shi ya halice su ya ba su rai ya ba su lafiya ya ba su wadata ya ba su dukkanin abubuwan da zaka iya lissafawa in waɗanda suke da annabawa ne ya ba su annabawa suka yi imani da wancan annabawa yanzu ya turo wani annabin suka ce a'a ba su yadda ba ba za su yi imanin ba sannan waɗannan annabawan na suka musu wa'azi suka ƙi su imani din su kaga sun hada guda biyu sun ki imani da Allah sannan sun butulce wa ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya yi musu a matsayinsa wanda ya ba su rai ya ba su lafiya yace ga abin da yake nema da su dama can wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba a halicci mutane da aljanu ba sai dan su yi bauta to wanda ya halicce ku dan ayi bautan shine yanzu yace ayi imanin sai suka ce sun ki sai Allah ya ce to innal ladina kafaru san dai wa'annan da suka yin imani da ni Allah wa matu wa hum kuffar har suka mutu suna masu kin yin imani da ni ulaika alaihim la'anatullah wa'annan su ne wanda la'antar Allah take tabbata a gare su wal mala'ika mala'ikun Allah ma suna la'antar su domin ni'imomin da Allah ya yi din ya mutu suna da yawa har a alkur'ani Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan zaka rika kirga febo da Allah subhanahu wata'ala yayi maka zaka tarar da febo din ni'imomin da Allah ya mana suna da yawa ko kama iya yin magana ba ni'ima ne na Allah ko ba haka ba yanzu akwai wanda lalura ta kama shi shi magana ne ba zai iya yi ba da yana magana kamar yadda nake magana kamar yadda kake magana lafiya nan amma za a wayi gari maganar ta ƙare ba zai ƙara ba wani yadda kake ganin nan haka yake gani ba lafiya lau ba faɗa ba zagi ba komai ya wayi gari kawai idan ya daina gani ba wai rashin lafiya yayi ba balle na ce jinyan da yayi ne yasa ganin ya tafi a'a lafiya lau ɗaya daga cikin iyayenmu a nan garin irin abin da ya faru kenan ba lafiyan shi kalau ba fada ba komai ba rashin lafiya kawai ya wayi gari babu ido kuma yanzu ko ɗaya daga cikin iyayenmu ne a nan wurin abin da ya faru kenan ba malam ya gane kenan abin da ya faru kenan ba wani ba kaka ce ya faɗi hawan jini ne kaka a'a yana ganin sa lafiya lau inda kake zuwa haka yake zuwa ko ina da kansa amma an wayi gari kawai ganin ya tafi a'a a nan garin a nan garin ko ba da sunan ne dai malam banda malam zubairu sunan kaga malam ya tuna man guda ɗaya a Kaduna Allah ya fi mana ba na son na kirawo sunan ne an gane wannan amma lafiya lau bari na faɗa kawai da mutane su ƙara gode wa Allah kan ni'imomi baba na mata na faɗa sunan daidai babanmu ne lafiya lau da komai da komai lafiya lau yake mu'amalarsa kawai rana ɗaya kawai kallon ya tafi ko ganin ya tafi ana gano yin da abu ashe kai nimomin da Allah ya maka yana da yawa ka gagara Allah ne kai ma ya jarabce ka da haka wani yana ji ba kawai shi ma shi kenan jin ya tafi wani yana tafiya shi kenan tafiyar ta tsaya ashe da ni da kai ni'imomin da Allah ya mana suna da yawa wani gashi ne fa kai kana da gashi a kai shi ma yana da gashi wani lokaci kawai sai gashin nan tsakiya kawai sai ya tafi ana ce marun sanko ko babu a nan garin mu a garin mu akwai wanda da akwai gashi a nan din kawai shi kenan gashi kuma sai ya tafi an sai maganin an shafa wannan an lasa wannan an amma gashin har yanzu bai dawo ba dakta ashe kai a bar maka ma gashi a kanka rahama ne da ni'ima na Allah to shine Allah subhanahu wataala ya ce wa innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffaru ulaika alaihim la'natullah din ni'imomin nan da na musu suke su yi imanin da ni to ina ko tsine musu mala'ikuna ma suna tsine musu wannan su ajma'in haka nan sauran mutane gaba ɗaya suna la'antar nasu bacin wannan in sun mutu yaya makomansu zai zama sai Allah ya faɗa aya ta gaba خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون Allah subhanahu wataala ya ce tun da kaji na ce na tsine musu to ga makomansu khalidina fiha la yukhaffafu anhum al'adabu wala hum yunzarun idan ka kalli ayar sama kamar akwai wani abu wanda ba a ambata ba a ayar sama ba a faɗa maganar wuta ba ba sani ba kun lura ko cewa Allah innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in babu maganar wuta sai kuma Allah ya ce khalidi na fiha la yukaffafu anhum al'adab wala hum yunzarun sai malamai suka ce ai wannan la'anta duk wanda kaji an ce Allah ya tsine masa to ana nufin Allah ya nisanta shi daga rahamarsa wanda Allah ya nisanta shi daga rahama to sai kuma wuta to tunda tsinuwan ba guda ɗaya bane Allah ya tsine mala'iku sun tsine mutane sun tsine to wa'annan mutanen babu makawa dole sai sun shiga wuta sai Allah ya ce ai ma sun riga sun shiga khalidina fiha abin kaddarawa dawwama ne a gidan wutan har abada la yukhaffafu anhum al'adab ba za a rawanta musu azaba ba a wannan wuta a wannan gidan wutan wala hum yunzarun ba kuma za a saurare su ba sai Allah subhanahu wataala ya ce a aya ta gaba وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم sai Allah subhanahu wataala ya ce yanzu Allah subhanahu wataala yana jan hankalin mutane gaba daya ba wai musulmai kawai ba alura da yadda Allah yake maganar shi sai Allah subhanahu wataala ya ce wa ilahukum ilahun wahid ai ubangijinku ubangiji ne fa kwara daya la ilaha illa huwa rahmanur rahim ba shi da wani abun tarayya la ilaha illa huwa babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi shi kuma wannan Allah ar-rahman shine mai rahama ko baka bi shi ba ko baka yi imani da shi ba zai baka lafiya ko baka yi imani da shi ba zai baka kuɗi ko baka yi imani da shi ba zai baka abinci sannan arrahim mai jin kan waɗanda suka yi imani da shi ne a gobe lahira to a nan wurin sai ka tsaya ka kalla Allah ne da kansa ya ce abin bautawa kwara ɗaya ne har wayanda kake ganin suna bautawa shanu ko sanuwa mutanen indiya ko ba suna bautawa sanuwa ba to har su wayannan mutanen da kake ganin suna bautawa saniya a hakikani in ka tambaye su wane ne ubangiji za su ce maka Allah ne wala in sa'altahu man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah idan zaka tambaye su ku masu bauta wa saniya da masu bauta wa biri da masu bauta wa aladu ko saniya maulana yanzu zana ce wannan adam fa ya kai wai har akwai masu bauta wa al'aura yanzu a duniyan nan akwai wa'anda su al'aura suke bautawa private part wai suna cewa daga cikin hujjansu wai shine wai ai al'aura ne ta samar da su a wannan duniya saboda haka ita ta cancanta a bauta mata suna nan kai gogulin ka nema za ka gani muna faɗa ne don ka san cewa lalacewan ɗan adam ya wuce da kake tunani suna nan sun bayyana a shekaran ta gabata muka faɗa ba akwai wanda su shaidan suke bautawa har ma suna cewa ai shaidan bai kamata Allah ya la'ance shi ba suna nan a Egypt suka bayyana Cairo a nan suke su kuma nan ne headquarter su so wannan lalacewa sai Allah subhanahu wataala ya ce ai ubangiji ubangiji kwara ɗaya ne har wani za ka suna cewa in the name of God the father kaga sun ce God kenan sun san akwai Allah dai sannan kuma akwai wasu ƙanana ƙanana ko akwai annan babba wanda yake shi ne dama wanda ya gagara kowa ɗin sannan to akwai ƙanana ƙanana to har yanzu dai ashe annan da ne to wayannan ƙanana ƙananan da wasu ke riƙewa shi ne Allah yake kira cewa a daina riƙe su a bauta masa shi shi shi kaɗai kawai shi ne a nan wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ilahukum ilahun wahid ubangijinku fa ubangiji ne kwana ɗaya dukkanin wani abu wanda ka rike kana bauta masa koma bayan Allah to wannan asara ne shi yasa Allah subhanahu wataala ya gaya maka wannan karra a cikin alkur'ani mai girma yake cewa inna dina inda Allahi al-islam ma'ana dukkanin annabawan da kaga an turo tun daga kan annabi nuhu alaihi salatu wassalam har zuwa kan annabi isa duka suna kira ne zuwa ga abauta wa Allah shi shi kadai har annabi isa shi ma yana kira ne zuwa ga abauta wa Allah shi shi kadai ba Allah ya kawo maka firan da za ta kaya ba a ranar gobe kiyama wa qala Allah ya isa ibn maryama a anta qulta lin nas ittakizuni wa ummi ilahayn min dunillah yace subhanak ai maganar ma ta yi masa girma ne ba Allah yana ce masa kai annabi Isa kai ne kace wa mutane su rike ka su rika bauta maka kai ma ka zama Allah ko yace subhanak ita tsarkiya ta bata gare ka ina wani kafin subhanak ma ya kulli an aqula ma laysa li biha Allah ka sani baran ta faɗan abin da ba shi ka aike ni da shi ba Allah baran ta yi maka ƙarya ba ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء wannan kenan an gane wannan ko wa ilahu ilahu wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim lalle ubangijin ku ubangiji ne kwara daya wanda la ilaha illa huwa babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi arrahman wanda ke shine mai rahama arrahim shine mai jin kai mu da kuma bambancin tsakanin arrahman da arrahim rahama shine ko ta rahamar Allah ta shafi kowa kai imani da shi ko baka imani da shi ba rahamar Allah za ta shafi ka amma arrahim jin kai to sai wanda ya imani da shi a gobe kiyama shi ne zai samu wannan aya ta gaba za mu iya ɗauka ko don na ga ya riga ya kai kamar ba za mu iya ɗauka ba domin inna fi kalbis samawati ba tana da yawa to ina ganin za mu hakura haka abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana in akwai mai tambaya ɗaya biyu sai mu ansa in babu za mu hakura a ba malami mana addu'a kawai lokacin sallah ya yi akwai tambaya to ina ganin babu tambaya wa alaikum salam ga mala yana tambaya tambayan eh kana azumi a tsawo azumi to Allah ya ce ma a ake naka da sauki tun da ma kai mata fiye ne kwana nawa kai wato shi kenan kana cin tafiyan ka dama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra shi ke ga kuma lokacin da ka sha wannan ruwa sai ka ƙara kama bakin ka shi kenan to shi kenan bayan ramadana sai ka rama daya a mazhaban malikiya Allah ya ce Allah ya
jama'a don Allah ku yi hakuri muna da wani babban al'amari wanda muke neman gudunmawa na addu'a a wajen kamar yadda aka sani